نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى يوبيو جواتا محرم المحرم شكرا دبو إيرا أريهو دا أربعين دا شدا هجرة من زنزيرا عند محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة shine kuma ya dace da takwas a watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da hudu shekarar miladiya alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala ya kara dawo da mu wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci mai albarka da muke gabatar da karatu na wannan littafi mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddini zahabi alaihi rahmatullah bayan mun yi hutu na babban sallah allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kaddara mana sallah ta wuce yanzu a dawo kuma a ci gaba daga inda aka dakata muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana abubuwan da aka gabatar a waɗancan lokuta masu albarka wannan sabo shekara da muka shigo kuma allah subhanahu wa ta'ala dukkanin alkhairar da suke cikinta Allah ya haɗa mu da shi duk abin da muke jin tsoro ko abin da ya fi ƙarfinmu ko abin da yake sharri ne Allah ya nisanta mu gabarinsa idan ba a manta ba a wancan lokaci da muka yi hutu mun tsaya ne a alkabiratun rabi'atu wal ishirun kabira ta ashirin da hudu wanda shi ne fashi ko kuma a tare hanya wanda mun karanta kusan babin gaba ɗayansa banda wani ɗan ragowa kaɗan da ya rage daidai wasu baituka guda biyu da muka karanta wannan baitukan a kansu muka dakata abinda yake gabansu shi za mu tashi a kai خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ولسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا waɗannan bai tuka su ne abinda muka dakata a kansu wancan lokaci lokaci yayi za kuma mu ci gaba insha Allah ta'ala mala yace qala fa bi mujarradi qat'i at-tariqi wa ikhafati as-sabili qad irtakaba al-kabira malai ce da mujarradin a tare hanya ko fashi da makami da wannan mai sana'a zai yi wa ikhafati sabili da kuma tsoratar da mutane masu wucewa ƙadirta kabal kabirata aikata wannan kawai zai sa mutum ya zakewa kabira ma'ana bayan malam ya kawo mana dukkanin nassoshi da muka gabatar a wancan lokaci sai yake cewa idan muka kalli nassoshin da muka gabatar a baya za mu ga cewa tare hanya kawai ko tsoratar da mutane su su kadai ko da baka yi kisan kai ba ko da baka halaka wani ba ko da baka karbi dukiyar wani ba tare hanyar kawai da tsoratar da mutane shi kansa wannan malai ce ma'abocinsa kadir ta kabal kabira ta ya zake wa kabira ya zake wa laifin da yake babba ne daga cikin manyan laifuka sai malai ce to fa kaifa idza akhadha al mala to ya kuma zaka yi idan ya hada shi ma'abocin wancan aiki da karbar dukiyar mutane au jaraha ko kuma ya hada da jiwa wani ciwo a kokarin karbar dukiyarsa au qatala ko ya haɗa da kashe wani da salwantar da ran wani a ƙoƙarin karɓar dukiyansa ko kuma a ƙoƙarinsa na yi masa fashi da makami a wancan lokaci malai ce to ya za ka yi da wannan ma'ana ka ga laifi kan laifi kenan idan ya kasance kawai tara mutum a tsoratar da shi a firgitar da shi a razanar da shi wannan kaɗai babban laifi ne da ake kirga shi a cikin alkaba'ir to ya kuma idan wannan ya haɗu da kisa ko ya haɗu da karɓar dukiya ko ya haɗu da kaza ko ya haɗu da kaza kaga laifi akan laifi kenan malati faqad fa'ala iddata kaba'ir ma'a ma ghalabahum alaihi min tarki sala to kaga a lokacin mutum ya aikata kabirori ba ɗaya ba kenan alkaba'ir wata kabirar da wata babban laifi wani akan wani wani akan wani tare hanya babban laifi ne kisan kai babban laifi ne karɓar dukiyar babban laifi ne laifi akan laifi akan laifi kaga wannan abin nasu yayi yawa mala yace ma ma ghalabahum alaihi min tarki sala tare kuma da abin da ke rinjaye a gare su su masu irin wannan aiki na tare hanya din na fashi da makami min tarki sala na barin sallah wanda galibi irin waɗannan masu wannan ayyuka ka je ka samu rikakken barawo rikakken dan fashi rikakken kidnapper kai da wahala ka je ka same shi kuma yana kiyaye sallah dan uwa haka ne aiko a ce wannan wani rikakken barawo ne ya shahar a kan sana'arsa ta sata ko fashi da makami ko kashe mutane kuma ka je ka gan shi kullun idan za a yi sallah za ka same shi a sawun gaba wannan da wahala yawwa sai da in tuba ya dawo hanya amma da wahala to amma duk mutumin da kaji an ce masa wani yana kokarin kiyaye sallah insha Allah ta'ala wannan sallar ta za ta yi kokarin hana shi wasu abubuwa daga cikin abin da yake aikatawa na wanda ba daidai ba yan uwa wannan ka'ida ce inda sallar taka ta amsa sunan sallah to tana hana ka abubuwan da suke ba daidai ba inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar da nassin qur'ani maganar Allah subhanahu wataala hakika sallah tana hana mutum aikata alfasha da munkari malamai suka ce idan mutum ya ga yana sallah amma kuma kullum aikinsa na alfasha gaba yake ba baya yake yi ba kullum ƙara kutsawa yake ƙara dannawa yake suka ce je binciki sallarsa eh akwai halal a cikin sallarsa akwai gibi a cikin sallarsa akwai abin da ya kamata ya kiyaye baya kiyayewa akwai abin da ya kamata ya aikata a cikin sallar tasa sallar tasa bata aikata bata amsa sunan sallah ba to amma in dai mutum yana cewa insha Allah ta'ala zai ga akwai canji to malai ce tare da cewa galibi irin waɗannan bayan fashi da makamin da yake yi da kwatar dukiya da halaka mutane da tsoratar da su zaka same shi kuma da wahala ka ga yana kiyaye sallah wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri waz zina wal liwat wa ghairi dhalik yace kuma sannan zaka samu yana ciyar da wannan abin da yake samu ne wato malam zahabi kamar yanzu yake rayuwa ya ce za ka samu abin da yake samu a wannan dukiyar ta haramun ta kwace ta fauce ta kidnafa da yake samu yana ciyar da ita ne filhamri wajen shan giya wa zina da zina walliwatsi da neman maza ba abin da suke da dukiyar ba kenan me ake da dukiyar da an samu za ka samu kwayoyi ne za a je a siya kwayoyi ne daga cikin wanda ake kama musu yan uwa daga cikin sharaɗin da ake ba su na sakan musu yan uwa akwai wanda sai ka kawo kaya wallahi sai ko giya akwai wanda ya bar labari yace sai da suka ce ya je so wiwi ko ta dubu ɗari biyu ce ko ta nawa wiwi ya je samu su da inda ake sai da maro ta dubu ɗari biyu kaga ya sun haɗa shi da aiki kuma dole sai da aka je aka samu aka kai musu ita to zaka da akan abin yake tafiya sannan zaka ga neman mata neman maza wannan duk aikin su duk aikin su ne malai ce wa gairi zalika da wasu waɗannan daga cikin munanan ayyuka ko laifukan da da wahala ka samu irin waɗannan mutanen ba sa zake musu malai ce nas'alullah al'afiyata min kulli bala'in wa mihna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkanin bala'i da mummunan jarraba innahu jawadun lalle Allah madaukakin sarki mai kyauta ne karimun mai karamci ne ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai wannan babi na qasqut tariqi anan ya tike za mu shiga al-kabiratul khamisatu wal 20 malai ce al-kabiratul khamisatu wal 20 babban laifi na 25 laifi na 25 yan uwa mala yace shine al-yaminul ghamus ita ce rantsuwa da take ingiza ko take tunkuɗa ma'abocinta zuwa wutar jahannama dan shine ma'anar al-ghamus din daga ghamasa ne in aka ce ghamasa kamar dilmi abu kenan ko tsimbala abu ko danna abu sai a ce ghamasa ya gamisu al-yaminul ghamus rantsuwar da take angiza take tura ma abocinta zuwa wutar jahannama Allah ya kiyaye gwaru gwaru ka ce rantsuwar ƙarya eh shine mutum ya rantse da Allah ya sani akan ƙarya ba wai kuskure bane ba wai wata shuba bace a'a ya san abin da yake faɗa ba daidai bane amma zai yi rantsuwa ya shiga masallaci akan abin da ya san ba daidai bane irin wannan rantsuwar tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke malamai suna irga su a manya-manyan laifuka da mutum baya kubuta daga gare su sai yayi at-taubatun nasuha sai yayi tuba kubutaccen tuba sannan sai Allah madaukakin sarki idan ya ga dama ya gafarta masa in kuwa ita rantsuwa malamai suka ce kafin kai rantsuwa ka kallo su abubuwa guda uku na farko ita rantsuwa ba a so ka yi ta haka kawai ba haka kawai ake yin rantsuwa ba ana bukata a yi rantsuwa idan ta kama ba laifi ba ne don za ku ga alƙur'ani ma Allah maɗaukakin sarki na yin rantsuwa ko sau da yawa yawa tallahi la tus'alun na daddade wannan hikaya ce amma akwai rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi wanda a shi ne ya yi ta subhanahu wata'ala misali wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi wa rabbi rantsuwa ce haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma a gurare da yawa an samu yana yin rantsuwa idan ta kama galibi annabi yana yin rantsuwa ne domin karfafa abu domin fito da abin da yake fili ya ƙara fito da shi fili malami suka ce ba buƙatar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai yi rantsuwa idan zai magana sai rantsuwa dan shine mai gaskiyar da babu wani mai gaskiya sama da shi amma sai ya rantsuwa domin ya karfafa abin da yake faɗa sai ka ji annabi ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa to da irin waɗannan abubuwa to kai ma idan ta kama kana so ka ƙarfafa wani zance ko wani wanda kake gani yana da shakka ko kokonto akan abin da kake gaya masa babu laifi sai kai masa sai kai masa rantsuwa sai ka ce masa wallahi abu kaza haka ne amma haka kawai kasance al'ada kace ko doshe cikin rantsuwa malami suka ce wannan ba daidai bane abu na biyu shine idan za ka yi rantsuwar ya kasance ka yi rantsuwa akan abin da yake na daidai ba a yin rantsuwa akan abin da yake na kuskure ko abin da yake na na ƙarya za mu zo mu ji a cikin hadisi insha Allah ta'ala abu na uku kuma shine in za ka yi rantsuwa sai ka rantse da Allah to don mutumin da zai rantsuwa ya kalli waɗannan abubuwa guda uku lalle ya kiyaye su sosai da sosai suna da muhimmanci domin ita rantsuwa ana yin ta ne da abin da mutum ya fi gani sama da komai a duniyan nan shi sa za ku ga Allah maɗaukakin sarki ya hana yin rantsuwa da wanda ba shi ba domin duk wanda za ka rantse da shi abin da kake nunawa shi ne shi ne ƙololuwar wanda kake ganin girmansa shi sa larabawa abu ne da yake al'adarsu ce sukan yi rantsuwa sukan yi rantsuwa da da iyayensu ko su yi rantsuwa da amana ko su yi rantsuwa da wani abin da suke gani mai matuƙar muhimmanci ne a tattare da su Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya ta harshen annaban su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi biyu ya hana su kamar yadda zamu zo makaranta a cikin hadisi ƴan uwa ita rantsuwa kala uku ce rantsuwa kala uku ce akwai al-yamin al-ghamus rantsuwar ƙarya ita ce wacce malam ya kulla babi a kanta akwai rantsuwoyi guda biyu wanda malam bai kawo su ba saboda ba su da alaƙa da babin da ya ɗora littafinsa a kai ta biyu ita ce alyaminu almunaqada ita ce rantsuwar da mutum ya kullata a cikin ransa mutum ya ce wallahi zan yi abu kaza wallahi ba zan yi abu kaza ba irin wannan rantsuwar ita ce ake ce mata alyaminu almunaqada kuma ita ce rantsuwar da ake mata kafara yan uwa rantsuwar da ba irin wannan ba ba a mata kafara mutum ya ce wallahi sai na yi abu kaza a gaba wallahi ba zan yi abu kaza ba a gaba irin wannan rantsuwa ita ce ake mata kafara idan mutum ya yi ta to dole ne wajibi ne sai ya zartar da abin da ya rantsuwa a kansa idan ya gaza zartar da abin da ya rantsuwa a kansa ya kasa ko kuma wani uzuri ya sa lallai abin da ya rantsuwa ya ce ba zai yi din nan ba ko kuma zai yi sai ya kasance ba zai yiwu ba saboda wata maslaha to dole ne kuma sai ya yi kafara ita, ita a kanta e shi ne sai mutum ya yanta baiwa ko kuma ya ciyar da mutum goma ko kuma ya ɗinka musu tufafi mai da muka sha bayani waɗannan abubuwa guda uku a jere suke a haka dole sai mutum ya kasa yin guda uku nan sannan kuma sai ya tsallako sai ya azumi idan mutum ya kasa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ya yi azumi shi kenan ya yi amma idan za ka yin ɗaya daga cikin guda uku nan sai ka aje sai ka je ka yi azumi ka fara ka bace ba ka fara mutum bace ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah subhanahu wataala da ya tashi jero su yace la yu'akhidhukum Allah bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman ko sai ce fa kaffaratuhu إطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون أهليكم كذا سيتي أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو أو أو على ربتي يوم متك فائدة والتخير زابي is optional ko in ka ga dama kai wannan in ka ga dama kai wannan to da Allah madaukakin sarki ya gaba kawo wannan sai ya ce me faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idza halabtu wanda bai samu ɗaya daga cikin ukun can ba ko ya kasa yin ɗaya daga cikin ukun can sai ka kasa yin wancan sai baka samu wancan ba sai Allah ce sai ka gangaro zuwa me zuwa azumin kwanaki guda uku sai Allah ce zalika kaffaratu aymanikum wannan shine kaffarar rantsarantsan ku da kuke yi idan kun yi su Allah ya ce mun yi haka ne wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsarantsan ku ku kiyaye rantsaran tsanku to kun ga dole ne mu kiyaye waɗannan tsarin wa saboda abin da na fahimta shine galibin mu idan mutum ya rantsuwa ya ga kamata a ce ya karya rantsuwarsa babban abin da muke kawai shine sai mutum ya ce azumi ya kama ni ba haka bane to Allah azumi uku ya kama ni to kuskure ne dan uwa sai ka sai kai kokarin yi wa mutum goma tufafi eh ka samu mutum goma ko maza ko mata sai ka ɗinka musu riga da wando in maza ne idan mata ne sai ka ɗinka musu riga a tamfa da zani da kuma mayafi duk yana cikin tufafin mata da hijabi ba dan mace baka mata riga da zani ka cika mata tufafi ba haka ta fito ta rinka tafiya kamar ta ɓarya yawwa to kaga sai an lullube ta sai an yi hijabi yawwa to sai ka sai ka so turmi goma kowa ka bata guda ɗaya kenan ko kuma mai ɗan sauƙin sai ka ce da mutum goma yadda dai yanzu shi ma babu sauki tun da shinkafa ta tashi yawwa sai ka siyo sai ka siyo shinkafa kwano daya ko rabin kwano in za ta ci da mutum goma duk inda aka ce kuma a ciyar abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ba garo garo ba ai haka Allah madaukakin sarki ya faɗa min awsati me ma tut'imuna min awsati ma tut'imuna daga tsakatsakin abin da kuke ci da iyalanku ba a ce VIP ba ba kuma a ce garo garo ba tsakatsaki yawwa a samu abinci dai mai dan rai da lafiya da dan dai kifi ko dan nama haka dai da sauransu ba sani ba yanzu ko zai iya zama tsakasaki irin wannan din yawwa vip ne yanzu a najeriya ba yawwa a najeriya dai vip ne amma abinci da nama ai ba wani kayan gabas ba gaskiya ne gaskiya ne ai shi sa na kawo mana nasin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kenan min awsat ma tud'imun kada ka je kai garau garau idan kai garau garau Allah madaukakin sarki yana kallon ka yawa wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna lastum bi akhidhi illa an tughmidu fihi kai abinda ba za ka karba kada ka dauka ka ba wani idan mutum yayin wannan to shikenan ya kiyaye rantsuwarsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a cikin hadisin bukhari idan kai rantsuwa akan wani abu sai ka ga abin da ka yi rantsuwar ka ce ba za ka yi ba shi ya fi alkhairi sama da abin da ka ce in za ka yi to annabi ya ce shi kenan sai ka ajiye rantsuwar ka a gefe sai ka je kai kafara babu laifi yanzu misali in ka ce wallahi ba zan yi abu kaza ba to sai kaga kuma yin wannan abin kazan shine alkhairi a tattare da kai a addinin ka da masalaka ta rayuwa sai annabi ya ce to aje wannan rantsuwar taka je kai wannan abin je kai kafara shikenan Allah madaukakin sarki ya yafe maka babu laifi amma abin da ake bukata kada kasance mai yawan irin saurin rantsuwa ba a so ba a so sai rantsuwa ta uku yan uwa ita ce yaminul lagwi ita ce wacce Allah ta la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku game da lagawu da kuke a cikin rantsar ku ita yaminul lagwi ita ce rantsuwar da mutum yake ta kama bakin mutum irin kamar da na Aisha ta fassara mana ita ce la wallahi bala wallahi irin magana magana ma mace idan zai wallahi tallahi abu kaza ai na rantsa haka irin wannan maganar an fahimta kawai rantsuwa ce lam yaqsidha bai nufatir rantsuwa ba kawai fitowa take magana ce ta yau da kullun sai rinka rantsuwa a cikin ta ita wannan rantsuwar ba daidai bace ba a so mutum ya rinka yin ta ba a so saboda rantsuwa tana da kima a wajen musulmi shi sa ake so sai mutum ya kiyaye ta ba a so mutum ya rinka yawan rantsaran irin wannan amma idan ka yi ta fa babu kafara akan ka ina fata an fahimta yan uwa to sai rantsuwa ta uku ita ce mafi haɗari ita ce wannan wacce za mu karanta ita za ku ga ko kafara ba ta da ita ko kafara ba a ce a yi mata ba mutum ya yi rantsuwa a kan ƙarya ya karɓi haƙƙin mutum ko ya cuci wani sannan kuma daga baya dawa ya kafara babu wannan a cikin addini babu to me mutum zai yi mutum zai abinda mutum zai shine idan haƙƙin wani ka karɓa ka je ka mayan masa sannan kuma kai taiwa Allah magiya Allah subhanahu wataala ya gafarta maka in ya so ya ga dama sai ya gafarta maka in ko bai ga dama ba sai ya saka a wuta Allah ya kiyaye amma dai ita wannan rantsuwar ƴan uwa saboda hadarin da ke cikin ta ba a yi mata kafara to Allah sai mu kiyaye قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يفعل أتكل التافل سبي تركي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله كياي الله سبحانه وتعالى يفعل أتكين سورة آل إمران آية تسبع عند بكو يتي إن الذين يشترون بأحد الله حقيقة وأن دسكي مسنيا القور الله يشترون بمعنى يستبدلون سكي تنزع القور الله سبحانه وتعالى wa aimanihim da rantsarantsan da suke yi su canza shi da mai samanan kalilan da dan wani farashi dan kaɗan da dan wani farashi dan kaɗan su dan karɓi wani abin duniya alƙawarin da suke da Allah subhanahu wata'ala su jefar da shi rantsarantsan da suke tsakaninsu da 'yan uwansu su yashar da shi su karɓi dan wani abin duniya ya mai musu gurbin wancan Allah ya ce irin waɗannan malamai suka ce me ake nufi da yashtaruna bi ahadillahi suna musanya alkawarin Allah malami suka ce wannan Allah madaukakin sarki yana bayani ne akan Yahudawa da suka yi alkawarin bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ya turo shi a matsayin manzo saboda sun karanta a cikin littafin na at-taura cewa annabin ƙarshen zamani zai zo a waje kaza a waje kaza duk siffofinsa da komai Allah madaukakin sarki ya faɗa duk siffofinsa Allah maɗaukakin sarki ya bayyana musu a cikin attaura mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne da ɗabi'unsa na halitta da siffofinsa na halitta da ɗabi'unsa na zahiri duk sai da Allah bayyana musu to amma babban matsalar lokacin da suka ga ya bayyana ya fito ba a cikin su ba ba yahude bane ya fito a cikin larabawa sai suka kafirce masa wancan alƙawarin da suka yi wa Allah za su bi shi sai suka yi jifa da shi a bayan bayansu shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zo musu shine manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kafaru bi sai suka kafirce masa shi sa wata ayar Allah madaukakin sarki ce ya arifunahu kama ya arifuna me abna'ahum waɗanda aka bawa littafi suna sanin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ɗabi'unsa da halayensa kamar yadda Allah ya wassafa musu shi a cikin littafinsa kama ya arifu na abna'ahum kamar yadda suke gane ‘ya'yansu yadda ka san wannan ɗanka ne tsatsanka ne ta hanyar ka ya fito ba za ka manta shi ba babu yadda a ce ɗanka ne yanzu ya fito sai dai idan mutum ya girma da yawa kuma zakirarsa ta ɗan fara yin rauni wannan wani abu ne daban kuma shi sa ɗaya daga cikin su ya ce ai muna sanin manzon Allah matsira da aminci tsara tabbata a gare shi fiye da yadda muke sanin ƴaƴanmu yace dan daga cikin ƴaƴanmu za ta iya wa a ce ba ɗanka bane babarsa ta shigo maka da shi baka sani ba za ta yi ko ba ta yi ba ta je ta tarayya da wani mutum ta shigo ma da shi a matsayin ɗanka kuma karɓa nawa aka irin wannan ba adadi yace to za a iya yin haka yace amma annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muna kallon sa mun san shi ne muna kallon sa mun san shi ne amma me yasa ba su bi shi ba hasadan min indi anfusihim hasada saboda kawai ya fito a cikin laraba bai fito a cikin su ba to wannan shine alƙawarin da malamai suka ce Allah madaukakin sarki yake bayani akan sa sai ce wa aimanihim da kuma rantsarantsan da suke a tsakanin su wannan akwai hadisin da zai bayyana wannan ayar insha Allah ta'ala zamu karanta shi a gaba kaɗan sai Allah ya ce su musanya su da samanan qalilan wani dan farashi ɗan kaɗan wanda bai kai ba bare ya kawo Allah ya ce sakamakon su ula'ika kaga waɗantananka la khalaqa lahum fil akhirati ba su da kowanne irin rabo a lahira dalla a nan wajen nafiya ce lil jinsi khalaqa shine ismu la'ib la khalaqa lahum ba su da kowanne irin rabo duk wani jinsi na rabo da ka sani Allah ya kore musu ba su da shi a lahira Allah ya kiyaye sai Allah ya ce wala yukallimuhum Allahu abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ba zai magana da su ba magana ta rahama magana ta jin daɗi irin maganar masoyi da masoyi Allah ba zai yi ta da su ba wala yanzuru ilaihim Allah ko kallonsa ba zai ba kallo na rahama yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama sannan wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba daga zinubansu da laifuffukansu sannan abu na ƙarshe walahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su abubuwa narko guda wani Allah maɗaukakin sarki ambata guda biyar la khalaqa lahum shi ma ai narko ne ba haka bane a ce mutum ba shi da rabo kowane iri a lahira sannan la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim sannan walahum azabun alim to waɗannan ƴan uwa su ne masu canza alƙawarin Allah da rantsarantsan da suke yi da ɗan wani abin duniya wanda bai kai ya kawo ba a ba mutum kuɗi ya yi rantsuwa ta ƙarya don ya karɓi wannan kuɗin a cutar da wani wanda ɗaya daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin al'ummar mu kenan qala al-wahidi babban malami imam al-wahidi yake cewa imam al-wahidi shine aliyu ibnu ahmad ibnu muhammad ibnu ali al-wahidi an-naisaburi ash-shafi'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabar shafi'iyya masana tafsirin alƙur'ani ya rayu a ƙarni na biyar ya mutu ina gani a shekara ta ɗari hudu da sittin da takwas ko wani a makamancin haka ya rayu dai a ƙarni na biyar ne allah maɗaukakin sarki masa rama ya shahara wajen tafsirin alƙur'ani da kuma asbabun nuzul yana da ƙwarewa wajen sanin ayoyi na alƙur'ani dalilin da yasa suka sauka shi sa daga cikin littafin da malamai suke dogara da shi wajen asbabun nuzul akwai littafin wahidi asbabun nuzul na malam wahidi to shine yake cewa nazalat wannan ayar ta sauka fi rajulaini akan wasu mutane guda biyu ikhtasama ila nabi sallallahu alaihi wa sallam da suka yi husuma suka yi hayaniya suka samu rashin fahimta tsakaninsu sai suka ɗauki husumar suka kai ta wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don ya hukunci fi bai'atin game da wani fili ko wata gona a kanta husumar ta faru fahammal mudda'a alaihi ayya halifa sai shi wanda ake da'awa a kansa wanda ake da'awar ya yi abin da ba daidai ba a kan filin sai yunkurin zai rantsuwa don ya nuna filin nasa ne فأنزل الله هذه الآية في الله مرأكين سركي سو كد ونن آية فنكل المدعى عليه عن اليمين الله مرأكين سركي نركن أزابا وان ديكي سو يرنسوا أكن قريا وان ديكي سو يرنسوا يرنس إذا الله يكرب حق إن دبانا سبنوني sai Allah ya ce to ga abin da zai ahir ɗinka ga abin da zai same shi wannan narko guda biyar ɗin aka ce din nasa ne in ya sake rantsuwa akan ƙarya ɗin wa aqarra lil mudda'i bi haqqihi shi kuma wanda ya kawo ƙarar shi sai aka tabbatar masa da haƙƙinsa aka nuna abin nasa ne Allah maɗaukin sarki hukunci tsakaninsu wannan ibn jarir tabari ya fitar da shi a cikin tafsirinsa daga imamu sha'abi in uwa wannan yadda abin ya zo a cikin tafsirin imam al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi yadda ya kawo shi da tsayinsa shine abin ya faru ne tsakanin wani sahabi da ake ce masa ash'as ibn qais al-ash'as ibn qais shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wani bai yahude eh kun san garin Madina dama gari ne da yake mix tsakanin yahudawa da sabon annabi saboda haka to abin ya faru tsakaninsa ne da yahudi akan wancan fili ko wancan gona asali filin nasa ne wancan yahudi yake so ya masa me ya masa ya masa karfa karfa to lokacin da magana ta zo zan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi ya tambaye shi sahabin cewa shin kana da shaidar da zaka gabatar da mallakin albayyinati ne alal me muddai kana da shaidar da zaka ba tunda kai ne ka zo da cewa ka zo da da'awar cewa wannan filin naka ne wannan yana nema ya kwace maka kai ne mai da'awa kana da shaida sai ce wallahi shi ba shi da shaida sai Allah kawai sai annabi ya ce da wannan bai hude za ka yi rantsuwa kai kuma ka rantse da Allah filin naka ne kai mallake shi sai ce kwarai ko zan yi ina ruwan bai hude zai rantsuwarsa kawai har zai fara rantsuwa sai wannan sabi ce ya rasulullah wallahi wannan ba shi da tsoron Allah zai yi zai yi rantsuwan ne ya tafi da haƙƙi na fa ya rasulullah zai rantse da Allah akan ƙarya na wani kuma ya tafi min da shi ina gani to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar Allah ya nuna cewa wannan fili ga mai shi wancan kuma rantsuwar da yake nema ya rantsuwar ƙarya ce Allah maɗaukakin sarki kuma ya nuna da shi da ire-irensa ga irin narkon da zai same su duk mutumin da yake rantsuwa akan ƙarya ga abin da zai same shi wa an abdullahi qala hakanan an karɓo daga abdullahi a dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي من حلف على يمين وان دك ييرن سوا دا وترن سوا كو أكن وترن سوا وهو فيها فاجر الهالي yana mai zama fajiri akan wannan ƙaryar ma'ana maƙaryaci ne shi game da rantsuwar da ya ya san cewa abin da zai rantsuwa akan sa ƙarya ne shine fajiru kai tsaye ya san abin da zai rantsuwa kansa ba daidai bane amma zai yi annabi ya ce duk wanda ya wannan li yaqtati'a biha malam ri'in muslimin dan ya karbi dukiyar mutum musulmi da wannan rantsuwar tasa ya rantsuwa da Allah alƙali ya kalli rantsuwarsa a ɗauki dukiyar da ba tasa ba ko haƙƙin da ba nasa ba a bashi yayi haka ne sai Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce laqiyallaha zai haɗu da Allah madaukakin sarki wa huwa alaihi ghadban Allah yana tsananin fushi da shi lokacin da yake tsananin bukatar Allah madaukakin sarki shi kuma Allah madaukakin sarki a lokacin yake tsananin fushi da shi kaga ba ba labari ke eh babu lokacin da mutum yake bukatar tsananin rahamar Allah madaukakin sarki kamar lokacin da Allah ya tashi alkiyamasa dan a lokacin baka da komai baka da kowa babu wani abu da zai iya baka kariya dan uwa idan ba aikin da ka gabata a duniya mai kyau ba shi sa kun ga aikin nan da muke wallahi mu alkinta kayan eh mu alkinta kayan mu taska ce mai tsada su ne za su yi mana amfani a gaban Allah madaukakin sarki ba ka da nasaba ba ka da makusanci ba ka da wani abin da zai kwace ka wajen Allah wallahi sai aikin ka na gari to lokacin da zai da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai fushi da shi qala al-ash'af wannan sahabi ne da maku labari wanda ayat ta sauka akan su sai ya ce fiya wallahi nazalat yace ina rantsuwa da Allah wannan ayar akai na fata sauka eh sabai sun sun saba ka karanta aya sai safi ce maka wannan ai akan fata sauka ita mu ce wannan ayar ai ha kai kawai sai dai ka karanta ka wuce su ne masu ita Allah kara musu yarda eh mutanen arziki kenan mutanen kirki yace kana baini wa baina rajulin yahudi ardun fajahadani yace tsakanina da wani bai yahude wani mutum bai yahude akwai wata ƙasa akwai wani fili sai sai ya kokari ya jayayya da ni akan wannan filin yace na sani faqaddamtuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ni kuma kawai sai na dauke shi na kai shi wajen annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi na gabatar da shi a matsayin wanda yake so ya karba kina faqala sai yace alaka bayyinatun annabi yace kana da shaida qultu sai na ce la ban da shaida ya rasulullah qala al yahudi sai shi kuma wannan yahudi yace ahlifu ni zan yi rantsuwa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda idan mutum ya kasa kawo shaida shi wanda yake an tuhume shi sai ya rantsuwa wannan shine ka'ida ko wajen alƙali ka ji abin da za a yi kenan idan ka kai mutum ƙara babban abin da alƙali ke nema shine ka tabbatar da abin da ka kawo ƙara a kansa idan kana da shaida sai ka kawo shaida sai a ta gabatar da shaida idan alƙali ya gamsu da shaidarka to kai tsaye zai ɗauki hukunci zai ɗauki abin da yake naka ne sai ya baka idan alkali bai gamsu da shaidarka ba ko kuma baka da shaida to shi wannan da ake tuma shi da shi tumarsa ake yanzu babu kuma shaida a kansa me zai kubutar da shi sai a ce ya rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki saraka sai ya rantsuwa cewa ba shi da laifi akan wannan abun ko kuma ba haƙƙin nan ba a kansa yake ba da zara ya kammala rantsuwarsa alƙali zai sallame shi ya ce ya tafi shikenan ko da shi ya ci abin shikenan shi dai alƙali abin da ya bayyana a gare shi menene yawwa ya kubuta kawai sai a sallame shi ya tafi in ya so kuma in ya wajen Allah maɗaukakin sarki wancan kuma sai su haɗe qultu ya rasulullah sai na ce in ji ash'as ya manzan Allah innahu idan ya halifu fa yadhhabu bi mali ya rasul wallahi zai faranta ya tafi da dukiyata idan ka kyale shi zai rantsuwa akan ƙarya kuma zai tafi da dukiyata fa anzalallahu ta'ala sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da innal ladhina yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim samanan qalilan lalle waɗanda suke musanyan alkawarin Allah madaukakin sarki da rantsarantsansu da wani farashi dan kaɗan sai malai ce ai araban yasiran min ad-dunya shine dan wani abu kaɗan ƙanƙani wanda bai kai ya kawo ba na duniya wa huwa ma ya halifuhu ko wa huwa ma ya halifu alaihi wa huwa ma ya halifuhu alaihi kadhibina shine abin da suke yin rantsuwa akan sa rantsuwa ta ƙarya suna masu ƙarya akan wani rantsuwar ta su ulaika la khalaqa lahum fil akhirati Allah yace ai bala yace ai la nasiba lahum fil akhirati ai ba su da kowane irin rabo a lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana a gare su ba ai bi kalamin yasurruhum Allah ba zai musu zancen da zai faranta musu rai ba zance kala kala ne akwai zancen da za a yi maka ya faranta maka rai akwai zancen da idan aka maka shi sai ya shekara yana kaiwa da komowa a cikin zuciyarka bai bace ba dan zance ne na bakin ciki da damuwa ba haka bane zance akwai wanda za a gaya maka kana rashin lafiya ka ji ka warke saboda farin ciki ba haka bane akwai zancen da kana cikin lafi lami lafin aga maka shi wallahi amma ka gado da Allah ba haka bane magana ce shi sa annabi ce inna minal bayani la sihra hakika a cikin bayani akwai sihiri akwai sihiri me ake nufi da sihiri saboda sihiri shi ne ke canza abu daga hakikarsa yanzu kana na matsayin kan na mai lafiya lafiyar ka kalau Allah akwai zancen da idan an kawo maka shi yanzu in maka wasa bai sai ka kwana da zazzabi da zazzabi za ka kwana jikinka jikinka bai ya zafi saboda munin zancen ya tayar ma da hankali ka rasa yadda zaka akwai zancen da kuma kana ganin asibitin aka zo aka kawo maka shi zaka jika warke ba haka bane to haka kaga ya canza ya canza abu daga hakikar sa kenan to haka haka abu yake shi sa Allah madaukakin sarki ba zai musu magana magana da za ta faranta musu rai ba wala yanzuru ilaihim ba kuma zai kalle su ba nazaran yasurruhum ya'ni nazarar rahma zan kallon da shi ma zai faranta musu da yace ina nufin kallon rahama Allah ba zai musu wannan kallon ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba yace wala yaziduhum khairan wala yufni alaihim Allah madaukakin sarki ba zai kara musu kowane irin alkhairi ba ba kuma zai yabe su ba irin yaban da Allah madaukakin sarki yake wa bayansa na gari idan sun je gabansa da kyawawan ayyuka Allah ya samu daga cikin su wa an abdullahi ibn mas'udin qala Allah ya ce an karɓo daga sahabi Abdullahi ɗan Mas'udin ya ce, Allah ya ƙara masa yarda. Sami'tu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam ya ƙulu, na ji manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa, man halafa ala malin mri'in musulmin bi ghairi haqqin wanda duk yayi rantsuwa akan dukiyar wani mutum musulmi ba tare da haƙƙi ba laqiya Allah wa huwa alaihi ghadaban zai haɗu da Allah subhanahu wataala Allah yana fushi da shi قال عبد الله سي عبد الله دم مسعود يتي ثم قرا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتين da annabi ya ga mana wannan hadisin da yazo nan sai kuma ya karanta mana fadin Allah madaukakin sarki tasdiqahu min kitabillah abinda ke gasgata wannan magana ta sa dama shine gaskiya ne dan ya kara wa gaskiyarsa gaskiya kuma sai ya karanta mana wannan ayar daga cikin littafin Allah sai yace innal ladhina yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim thamanan qalilan ita ce da wannan ayar da muka karanta إلى آخر الآية زوا قرشن آية ما ليتي أخرجاه في الصحيحين بخاري ده مسلم سكبت دون حديثي أتكين إن قاتتل تتفنسو وأن أبي أمامة قال أن كربو دقى أبي أمامة يتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال yace wata rana muna wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faƙala sai annabi yace maniq taqa'a haqqan mri'in muslimin wanda duk yake ƙoƙarin yanke ko karɓar haƙƙin mutum musulmi biyaminihi da rantsuwarsa ta ƙarya faqad awjaba Allahu lahu an-nara lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta masa dole sai ya shiga wuta e tunda Allah madaukakin sarki kuma ya wajabta masa shiga wuta sai kaga wanda zai hana shi shiga wuta babu shi yawa to Allah ya kiyaye mu kawai wa harrama alaihi aljannata sannan kuma Allah ya haramta masa aljanna fa qala rajulun ɗaya daga cikin sabai sai ji wannan magana ta yi nauyi da yawa magana ce mai matukar hadari sai ya ce wa in kana yasiran ya rasula ko da abin da ya karba din a sakamakon rantsuwar da ya dan kadan ne ba yawa dubu ɗaya ne dubu biyu ne ya rantsuwa ya karba daga wajen wani wanda ba nasa ba ko da shi ne shi ma wannan narkon ya shafe shi kala sai annabi ce wa in kana qadiban min araki kai koda kara ne na itacen arak itacen arak shine itacen da ake aswaki da shi itacen asali arak din ita bishiya ce bishiya ce za ku ganta tana nan wani ɗaya daga cikin malaman mu lokacin da yake karanta mana wani hadisi da yake bayani arak yace a yanzu haka za a iya samunta a gidan zu yace za a iya samunta a gidan zu akwai ta ita asali ana yin ana yin aswaki ne da jijiyarta ba da ba da sandan ba jijiyar zagon ita ce ake kawo ta daga makwata mai dan lagwai-lagwai to da shi ake yin aswaki wannan galibi wannan karan wannan dan ita wannan shi reshen ne galibi ba da shi ake yin aswaki ba shi sa wannan yan jijiyar idan kana ta wanda aka ga hawan dan gishiri gishiri take hawan dan gishiri gishiri akwai sanadarai da yawa wannan na fitar da baki a cikinta to da ita ake yin abu to annabi ce ko da wannan dan icen ne da ake yin aswaki na arak kai rantsuwa ka karba daga wajen dan uwanka ba naka ba wannan narkon da aka faɗa sai ya kama mutum Allah ya ke kaga ita san aswaki ban sani ba bai fi naira hamsin ba ko naira ɗari kai tsadar duniya ka ce masa naira ɗari yanzu to ko naira ɗari ce kai ko naira hamsin ce kai ko naira biyar ce dan baya nuna cewa sai abin da ya kai arak a'a wannan misali ne annabi ya baka dan a lokacin su ba komai bane ba sai ake ba idan za ka yi aswaki zuwa kai kawai kamar yadda za ka je ka ballo da ribejiya ka yi aswaki haka su masu ba sai ake ba wani nan da bamu da bushiyin da yawa ake saro shi a gididi ba shi a zuwa rinka sayan mana amma su yadda ka gama da ribejiya su ma ka suke da shi a can wajen Allah ya kiyaye uwa wannan hadisi akhrajahu muslim fi sahih imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa qala hafs ibn maisara hafs ibn maisara yace ma ashaddu hadha alhadith yace kai me ya kai tsananin wannan hadisin faƙala alaisa fi kitabillahi ya ce shin baya cikin littafin Allah ba a cikin littafin Allah wannan ayat take bane ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah da Allah ya kawo narkun sai ya ce irin waɗannan ba su da kowane rabo a lahira kowanne irin rabo ba su da shi a lahira ya ce ba a cikin littafin Allah yake ba a cikin littafin Allah yake wa annabi dharrin an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga abi dharrin al-ghifari Allah ya kara masa yarda ya ce daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce la yukallimu Allahu yawmal qiyamati la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim abinda annabi ya faɗa kenan kawai sai ya shiru yace Allah ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi فقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات النبي قال نمي توحسه Allah ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗaɗi annabi ya maimaita ya ƙara maimaita wa hassa uku kuma kawai ya shiru faƙala abu zarrin sahabi abu zarrin gifari da ke zaune a wajen sai ya ce khabu wa khasiru ya rasulallah manhum sun taɓe sun yi asara ya manzan Allah waɗanda ku suwaye sun yi asara sun taɓe suwaye kala sai annabi ya ce almusbilu ga sanan uwa sai mu ji su da kyau wanda annabi ya rantsuwa sau uku ya ce Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗaɗi abu zarin ya mana gata sai ya tambayi mana annabi suwaye ga sanan annabi zai lissafa sai ce annabi na farko shine almusbilu shine mai jan tufafinsa ƙasa mutumin da zai sa tufafi ya rinka jansa a ƙasa naka ce tufafi yan uwa ya kunshi wando ya kunshi riga kai hatta rawani idan mutum zai saki rawanin sai ya rinka zanka shi ma ya kunshi haka yana ciki man jarra saubahu khuyala wani hadisi haka yazo Allah ba zai kalli wanda yake jan tufafinsa saboda girman kai ba amma wannan hadisi bai ma kawo ko ba da girman kai kake yi ba in dai zaka jaba tufafinka wannan narkon azaba ya hau mutum ya hau mutum Allah ya kiyaye wal mannanu sai na biyu shine mai gori eh mai gori mutum da zai baka abu ya koma gefe kuma yana maka gori da dan wani abu ya shiga tsakaninka shikenan ka shiga auka lalace eh in ya fara maka gori kuma sai ka ji dama baka taba sanin sa a duniya ba to duk mai gori duk mai gori Allah subhanahu wataala baya san sa eh kuma duk sadakar da aka yi ta dan ai gori Allah madaukakin sarki baya karbar ta Allah madaukakin sarki baya karbar ta qaulun ma'rufun maghfiratun khairun ko min sadaqatin tatabawha azan al'aza a nan wajen hadda gori a ciki hadda gori a ciki sai na uku shine walmunfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da mutumin da ke ciyar ko siyar da hajarsa kayan da yake siyarwa bil halif da rantsuwa al kadhib ta ƙarya shi ma wannan babu Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba ba zai tsarkake shi ba azaba mai raɗi ta tabbata a gare shi kana sai da kaya na sha maimaita mana cewa idan mutum zai sai kayanka ku yi ciniki da shi ya siya idan bai masa bai tafi gaba je siya Allah zai kawo maka wanda zai siya amma kada ka sake ka kasance mai rantsuwa akan kayanka ko da da gaske ne shari'a ba ta so naira goma ka siyo kayan ka ranka cewa bawan Allah wallahi tallahi naira goma da so ba daidai bane ba wanda ya saka kai ciniki da shi ya siya a yadda ka ga dama za ka siyan masa kayan ka ne idan ya masa ya ɗauka ya baka kuɗi idan bai masa bai tafi ya je wajen wanda zai siya amma rantsuwa matsalar wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi da imam muslim hadisi ne ingantacce hadisi na gaba wanda a kansa zamu dakata insha Allah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce al-kaba'ir manya manyan zunubai in kana so ka san menene manyan zunubai al-ishraku billah akwai shirka ga Allah hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta wa uququl walidaini da saba wa iyaye guda biyu mahaifi namiji da mahaifiya mace saba musu yi musu abin da ba daidai ba wannan shi ma na ɗaya daga cikin manya manyan zunubai wa qatlun nafsi da kisan kai wannan shi ma na cikin manyan zunubai wal yaminul ghamus to kun ji inda muke bayani ko da rantsuwa ta ƙarya mutum ya rantsuwa akan abin da yake na ƙarya ita ma na ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai akhrajahu al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin a cikin ingantaccen littafin sa wal ghamus ma laysa abin da ake nufi da al ghamus hiya allati yata'ammadu yata'ammadu al-kadhiba fiha ita ce rantsuwar da mutum yake ganganta yin ƙarya a cikinta ta yake yin ƙarya da gangan a cikinta ya san abin da yake faɗa kamar yadda na faɗa a farko ƙarya ne amma kuma yake rantsuwa akan abin nan wannan ita ce abin da ake nufi da al-ghamus summiyat ghamusan mala yace an ambace ta da yaminul ghamus li'annaha saboda ita rantsuwa ce taghmisul halifa tana dilmiya tana ingiza mai rantsuwan fil ismi a cikin laifi wakila wasu malaman suka ce tagmisuhu fin nari tana dilmiya shi ne a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu shiga fasali da yake a bangare ne shi ma na babin da har yanzu insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah نعم a'a ba babu laifi ba babu kafara da ita akanta yawwa eh amma tunda Allah ya nata sai a batta eh sai a dina ta na'am amin amin na'am masu jan tufafi a'a banda mata aka rama kallon mata so ake su jan tufafi hadisin ummu salama shi abin da ya nuna mace ma idan ta sa tufafi ta samu ɗami ɗaya ta ƙara shi inda zai rinka jan ƙasa eh haka hadisi ummu salama nuna ta ce ya rasulullah idan muka yi idan muka yi tafiya kuma aka idan muka wuce ta inda yake najasa ne yana shafar abin da yake najasa sai annabi ya ce mata inda kika shafa inda kika shafa mai najasan da kin wuce kin shafa ƙasa wannan ƙasar ta tsarkake najasa ki sallah da kayanki ba komai namiji ne aka hana shi eh na sha faɗa kun gani sai aka samu kuma canji eh an samu reverse order namiji sai ya ga sa tufafi kamar tattabara yana jan ƙasa yana ja wani sai ya saki inci biyu ma za ga yana jan sa a ƙasa mata kuma za ga sai su ɗage abin nan ɗin sai ga mace ita ita ba ya umma ya izala ba amma kuma tana abin nan abin nan ɗin tufafin tufafin ya ƙori wannan wannan ɗaya daga cikin sharin yahudawa ne Allah ya kiyaye wannan mai tambaya yana cewa malam ɗana ne yake wasa da al'auransa haka ne al'awarinsa ban sani ba ko alkawari yake so yake ko to malam hukuncin wanda ya yi wasa da al'auransa saboda hausar ce bata abin nan ba al'awarinsa alkawari ne za mu bashi ko to bari mu ɗauki duk guda biyun kawai hukuncin mai wasa da alkawari shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa yau ladina amanu aufu bil uqud ku cika alƙawran ku da yarjejeniyar da kuka yi tsakaninku idan aka yi so ake a yi shi wa aufu bi ahadillahi idza ahadtum idan kun yi wa Allah madaukakin sarki alƙawari ku cika wannan alƙawarin naku sannan annabi ya nuna cewa lallai duk mutumin da ke alkawari ya saba yake wasa da shi wannan alama ce ta munafunci munafunci na aiki ba munafunci na itikadi ba daga cikin alamar munafunci shine mutum ya magana ya karya ya alkawari ya saba ko a amince masa ya yi ha'inci wa idza khasama fajara idan an yi husuma da shi ya fajirci wannan duk alamu ne na me na munafunci saboda haka duk mutumin da yake wasa da alkawari ya sani akwai barazanar kasancewa ko tashinsa a cikin munafikai ran tashin alkiyama bai ankara ba idan kuma abin da yake nufi da tambaya shine mutumin da yake wasa da al'aurarsa idan mutum babba ne ya kai shekarun balaga yake wasa da al'aurarsa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake na haramun haramun ne yana ɗaya daga cikin abin da suratul mu'minin ta bayyana da Allah yake kawo siffofin mu'minai sai ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim ko aw ma malakat aymanuhum fa innahum غير ملومين سيتي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون Allah madaukakin sarki ya yarda mutum ya aiwatar da al'aurarsa ta hanyoyi guda biyu ne kawai na farko akan matarsa ta aure na biyu akan kuyangarsa yanzu babu kuyanga ko sai matar aure to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa man ibtaga wara azalika dukkanin wanda ya nemi wani abu wanda yake bayan waɗancan da aka ambata ba matarsa ta aure ba ba kuyangarsa ba ya aiwatar da al'aurarsa dan ya biya bukatarsa sai Allah ce fa'ula'ika humul aduna waɗannan ‘yan ta'adda ne waɗannan masu wuce gona da iyaka ne waɗannan masu ƙetare haddin Allah maɗaukakin sarki ne na ɗaya daga cikin ayar da imamul al-qurtubi ya hujja da ita wajen haramta irin waɗannan abubuwa ina fata an fahimta yan uwa saboda haka in wannan yake nufi shi ma haramun ne Allah maɗaukakin sarki haramta shi bai halatta ba yawa idan mutum ya kai shekarun balaga kuma yana buƙatar aure ba shi da hali sai ya rinƙa azumi wannan shine mafitar da manzon Allah ya bamu ko sallallahu alaihi wasallam ya ma ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija annabi yace ya ku taran samari ina horan ku ina yi muku wasiya da ku yi aure saboda aure ya fi taimaka maka wajen ka kame ganinka ka kuma kiyaye farjinka idan mutum zai iya ɗaukan nauyin mace ya ba ta ci da sha ya ɗauki nauyin duk abin da yake wajibin aure ne a kansa to a lokacin ya aure shi ne abin da ya fi idan mutum zai iya afkawa zina idan bai aure ba kuma yana da halin yin auren a lokacin auren wajibi ne a kansa idan bai biya saba Allah dole ne sai yayi idan kuma ba shi da hali sannan kuma sha'awa tana damunsa to sai ya ɗauki wasiya ta bi sai annabi ya ce wanda ba shi da dama kuma sai ya rinƙa yawaita azumi saboda azumi yana bin ƙofofin jini ne yana kakkare su yana rage musu zafi ta yadda su ne suke boostin ɗin sha'awar mutum take damunsa to azumi za ka ga duk lokacin da mutum yake azumi za ka abubuwa ba su fiye damunsa da ramadana za ka ga yawan irin abubuwan da suke faruwa na sha'awu ba su fiye damun mutum ba bayan albarkar lokacin akwai kuma albarkar azumi to da ka sai mutum ya rinka yawaita azumi in Allah ya da Allah zai ba shi kariya sannan mutum ya sa abin a ransa eh ka sa abin a ranka kana so ka kare kanka ba za ta yi a ce baka da aure ba ba azumi ba komai za ka kuma kaje ka saki irin ka kana ta kalle kalle ba haka bane yan uwa wallahi ba ka karu ba ba za ka karu ba baka da aure kana da bukata kuma kaje ka saki irin ka kalli wancan ka kalli wancan ka kalli wancan ka kalli waya ka kalli menene komai ka kana ta kallo sannan kaje ka zauna a dota tauta idan ka akanta ba za ka iya kare kanka ba ka kiyaye sai Allah ya kiyaye ka ba haka bane ihfazillaha ya hafazuka ka kiyaye Allah madaukakin sarki shi ma sai Allah madaukakin sarki ya taya ka kiyayewa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله